بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da zuwa wannan safiya mai albarka yau muna safiya ce ta lahadi كبر توتر اليوم الثاني هجرة الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المدينة أن يتميزوا بأربعين شدة دينية شعبه بوسن goma shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miliyaniya wanda masallaci ne albarka jami'u jami'in ƙwaƙwan da ke nan ganin wajen kaminana من يشكر بين رجل الرجال الرجال وعشرة النساء وذكر الإمام الحاكم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى ولي ولي من جمع شكاية إليه وله بين جرى أن مرة تنزل من بيش ومن كتابه شكاية تجمع zamantakewa da iyali a tsarin addinin musulunci da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu tsarin yadda za mu gudanar da ayyuka da rayuwar baki daya muna fata Allah wannan batun sarki ya dace da mu ya kuma sanya mu yanzu bayan sa da kwaye muna nuni muna bayani dangane da abin da ya shafi babu ke mana bayani ne dangane da zakkiyar iyali cewa shi mutum zai yi zakkiyar iyalansa mata ɗaya zuwa biyu zuwa uku da wanka guda ɗaya mun yi karatu a wannan babi mun yi bayani don lalai na da mai shi wani muka yi wasu cewa ya halatta mutum ya zakkiya wa matansa da kuma wanka guda ɗaya idan akwai bukatar yin haka ba sai ya yi wanka a kowane ainihin wasu cikin iyalinsa ba haka ne ko na sannan bayan wannan kuma tattauna har ila yau game da muna tattaunawa ne game da abin da ya shafi mutum ya kusanci iyalinsa alhali yana da janaba to shi zai iya kwana a haka ba tare da ya yi wata ba shi ma abin da ya kamata a tambaya eh tabbas zai iya kwana ba tare da ya yi wanka ba to amma akwai abin da ya kamata ya yi eh shi ne ya alwala wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin alwala irin alwalar shi ta yin sallah irin alwalar shi ta yin sallah sannan sai ya koma shi ya kwanta to muna tabbatar sabanin marubuta yin da kai da wannan hadisi kamar yadda muka fara a baya yau za mu tashi hadisi na ɗari da saba'in da biyu a shafi na saba'in da shida a wannan nufar damu malin ce zikiru ilahi na ina da kawai abdullahi bin umar abdullahi ka an batar sabanin masu riwaya game da hadisin abdullahi na umar allah ya kama mishi yadda wannan ba za mu fara rubuci da yawa kai ba za mu tafiya ne kawai mun je kashin babu sai mu kaɗai ka bayani a kan insha Allah ta'ala مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا قرار وهو عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهلنا وهو نجم قال اغسل بشرك ثم توضأ ولم wani hadisi daga malami da Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak Allah ya hada da shi kuma daga qawari shine Abdurrahman ibn Marwan shi kuma daga Abu Nuh shi kuma shi Malik ibn Anas ya karanta da wannan hadisi shi kuma daga malamin Abdullah ibn Dinar shi kuma daga Abdullah ibn Umar daga malamin Abu Bakar Qawari Allah ya kara masa yadda ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ayanahu ahaduna wa huwa jidun yanzu da yanzu barci alhali yana tare da janaba قال منظور الله يجري يوم كل بشر قبل ذاك يجري ويجيء الموتى ثم توضا ولم سلم في كي الولا كما كي يبرش an gane wannan ko su kai kawai su sani iyalin ka ka kwanta haka nan ba tare da kai ne biyun nan ba ina ba ta an gane to amma dai an yi sani yin umarni da wani abu yin umarni da abin da zai kai ka zuwa wannan abu idan ya shi maka yi alura ina wata da yi kuma sarki dole kai sarki idan akwai janaba a jikinka ko akwai abin nan ko ainihin wato tsari ko wani abu an gani idan na ce maka wani je kai sallah abin da yake ci maka je kai sarki ka yi alula sannan kai ne ka yi sallah ina ba ta amina ne shi ne ne sallallahu alaihi wa sallam ya fada da masu yanzu Allah zan tuka shi dunkularni ne baya ka warware da shi a ce komai kai ya fada daki daki dalla dalla ina ba ta amina ne su ne jawabi ne kai sai dai malamai su ne ta fassara da bayanai dangane da waɗannan al'amura Allah wani mutum da ke gaba da shi. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda ya tabbata. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم ايه ما تجلس لك ما لم يقرا قتيبة ابن سعيد ما لم ما لم يسمع دم ما لم ما لم ولا ما لم يسمع كتب تلك غاليا ما لم قتيبة ابن سعيد الله يجعلك ثقة من حاكم الإمام شيء ولا shi kuma yake daga malik ibn anas imam malik hijra shi kuma daga abdullahi ibn dinar shi kuma daga abdullahi ibn umar Allah ya kara mishi yarda qala yashi ذكر عمر قر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابه من الليل عمر بن الخطاب لما ذكر من الله صلى الله عليه وسلم cewa jarba tana samun ta a cikin dare فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الله صلى الله عليه وسلم في جيشه توضا توكي على الله وارسل بشرك كونكي جبلك كونكي الاولك ثم نم سجدكي سيكي بس كذا بسم الله الرحمن نعم تعالى الله Allah ya rabu da sarki ya samu ya shi. Shi ma wannan hadisi hadisi ne da ya ce Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Imam Nasa'i a cikin As-Sunan Subra sun fitar da wannan hadisi. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن غيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيرقص الرجل وهو جنب قال نعم إذا توضأ سواء حديث لك علي بن حجر لك عبيد الله شكما لك نعم قل نعم قال أخبرني ساقي إبراهيم بن حنبلي قال أخبرنا صالح بن غلامة قال حدثني حدثني ابن دينار عن ابن عمر أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنازة من الليل فقال يتوضأ وليغفر ذكره ولمنن wannan hadisi daga Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali wannan babban malami ne malamin Imam Bukhari kafin malamin Imam Abu Dawud sannan aboki tsarin su Imam Ahmad ibn Hanbal ne da sauran manyan malamin hadisi Allah mana wani take ya gaba da shi shi ne ke fara yin صالح بن قدامة يا ثلاثة شدة ابن دينار شيخ عبد الله بن دينار shi kuma da Abdullahi na Umar shi kuma da dabarun sa Umar na Sakwani Allah ya kara mu yadda sai na Umar ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa janaba tana shafar da cikin dare sai manzon Allah ya ce ya tawaffa to abin da zai yi idan janaba ta same shi ya yi alwala ya wanke gabansa sannan ne ya ci ina fata an gane wannan temporary sarki ake so mutum ya yi ke ya kada mutum ya manta haka nan ya bar shi tare da yanzu jikinsa da kuma ainihin wato da ke a jikinsa kaga addinin musulunci addini ne mai sarki yana son tsarkake mutane da kowane irin yanayi mai kyau to wata hanyar da muka da shi ma daga Umar Khattab Allah ya kawo mishi jajin cewa سئل أن تبين أن صلى الله عليه وسلم أيقظ الرجل وهو جنون شن مجن زيدي فانشياء الهادي لجنب رجلك قال إيش نعم إذا توضأ إذا يأذن هذا لم يكن سوى ليتوضأ وليرضي ذكره ثم لينام معنى ذي amma in yayi addu'a cewa in yayi addu'a umarni ne ne na sarki na قال أخبرني سهل بن صالح حديث يدري بن شداد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله أينام أحدنا وهو جند قال يتوضا سواء حديث لك مالك بن ابن صالح لك يحيى شكو لك عبيد الله بن عمر شكو لك نافع مولى بن عمر شكو لك عبد الله بن عمر الا يقال من شداد ان عمر لك مالك بن عمر الا يقال من شداد قال لي نيتي يا رسول الله أينام أحدنا وهو يقول سيدني يبكي الآيين الجنبة قال يتوضأ بشيء يا الله يقول سيد الإنسان قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو وهو المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيقول أحدنا وهو جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم ذلك فليتوضأ لجمال موسى سويد بن نصر شيخ لجمال موسى عبد الله بن مبارك شيخ لعبيد الله لا عبد الله بن عمر شيخ لنافع شيخ لجبابة ابن عمر شيخ لعمر بن الخطاب أن لا يجعل مسجدا طبيعة لمن يجعل suka ce dole kai dan malam ne ka ce dole kuma ba wani da zai karanta da kai ilimi sai malami ko sai babanka to in babanka ya rika ba ba ba shi ne ba ka karatu ba shi wa wani lahi ibn abdullahi ibn umar ya yi karatu ne a wurin wa ɗalibin babanka taitaccen bawon babanka shi ne nafi'u shi nafi'u ƙaddasun ba wa bakin mutum na afirka ne da ya ɗan da shi ko sai karatu a wajen zama babban shirin malami na fata an gane yau na fi to ubangiji da ne zai man kai ya ce to ai ɗalibin baba na ne dan ne zan koyi karatu a wurin sa a sai ji sai karatu a wurin wa ɗalibin baba su na fi haka ake yi jama'a an gane su ba a tsayawa a ce ni dan malami ne dan haka ba zan je kowane gida ne karatu waje a gidan mu to kuma wa ya yi maka dukkan ilimi na gidan wa ya gaya maka in gidan ku fito suka iya to ba su iya hadisi ba zai wa ya haɗa wa gida duka in sun iya hadisi ne in ya fito ba su ƙwarani tafsiri sanin ilimin ƙwarani sanin ilimin ƙira'at sanin kaza kuma kowane fanni a matsayinka na malami so ake ya zama kana da ilimi a wajen akalla yin bayanin kai ta yi yanki da ta kafin wani abu da wanda sani da mai ta abu ne da ta koyi ta dan ba amma nan ta babu da shi duk wanda yake kawai zai je zai yi malan ta babu da kayan gidan rasuwa ya yi da na ba ta amla da wani eh haka haka ibn wadi ya gaya wa Allah yace mishi ka yi ƙoƙari ka koyi ilimin na hau domin ka iya duk wanda aka haramta masa kan ilimin na hau irtabar zai ne kwaɓa a wajen magana da wajen fassara saboda sai ƙa'idar da ake gina fassara kan gaba Allah ya zai da ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا عمر رضي الله عنه يا أبا النبي صلى الله عليه وسلم يشي يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب يزيد يمي إليه ينبرشي الهادي ينال جنبا سيما الله صلى الله عليه وسلم في شوى إذا أنت ينقو يسوي هكا سوي أهلا أنقاله حديث يونس الصحيح قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله حدثه أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ شما هذا حديث هذا سيدنا عمر رضي الله عنه تبايع شنو يجي من برشي الهادي من الجنبه ya ce kwarai idan ya yi alwala zai yi bacci قال أخبرنا محمد بن مسعد قال أخبرنا يزيد وهو بن زريع قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال أصاب ابن عمر جنازة فأتى عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره وقال يتوضأ ويأكل yawa kun yi wannan hadisi shi kuma daga wannan ibn mas'ada shi ko daga malamin da shi ne ya yi ibn zawai'in shi ko daga malamin da ibn amu shi kuma daga nafi'u da shi ibn umar ne janaba janaba ta tabe sai ya yi wajen baban sa umar bin khattab kaga shi ka san baban sa malami ko ya fi ka san wani abu na addini ko na rayuwa ka dinga komawa zuwa da kana tambaya amma yana da mutu yanzu zai da yakin da wani shi jirba ta kama shi a kai sai ga wani kunya yake ina ku kunya abin da kasan kowa ne ko kuwa eh na ba za ka iya ba kai a wallahi mun gari eh ba za mu yi gari wato ka sani ba duk wani abu na jinsi da ya shafi harkar jima'i ko saduwa da iyali ko wani abu na mu'amala ko wani abu na soyayya ko wani abu na koyon yadda ake yin tsarki da yadda ake tare jinin haila da yadda ake idan da ta haihu duk waɗanda ya yi a gida ya kamata a koya ba a gida ya kamata ku ba ya koya wa yadda ƙwarai da ku ni din da zai ma ne akwai da yake soyayya na sha bakar wahala ko jami'a ta washi mana lokacin muna muna neman aure don ba ku labari na zo da safe na gaishe shi mun gama gani da aure da mun ta da ne mun ta da gaba da yanzu dan a lokacin an an harbe da maciya gaba kafin ka kwanta da mai da wani abin da mun biyo sai kamar irin shi din nan ne ana farbotin nan ana nuno a ana ƙara mutuwa zuciya ta cikin damuwa to ka san wani shi ka iya kanka da yadda kake da ya kai ka iya ganin alamun damuwa da ko uba ba kar ka rike za ka yi ba in gidan shi ne ko ke da ya ne a ba tambaya ke yi ka me ya same ka shi ne ka zama uba da shi to in kana yin shi a jiki duk abin da ya nemo kafin abin ya lalace sai ya gaya maka in kana da hanyar da za ka ɗora shi a kai ka ɗora shi a wani shi tarbiyya jama'a ga yawan haka yin tafiya da ma da ya kalli ne kan fuska ta yi su ne kawai da yi su shi shi ya yi ne da ba matsala ko ne shi ya kare da zama ne ba da da kai na san yi ba da ba abin da ba ta wata shi ke bari da yawa ƙa'idan yi ma dole in kana son mace ba a ɗaukar ta a sanya ta cikin zuciya yayin da kake neman mace da aure abin da ake yi in ka fara neman mace sai ka daura ta a saman marfin zuciyarka a ta tana zurfin zuciyar idan ta yi kyau ya zama ka fahimci ko fahimci juna har an kai lokacin da za a ce iya yin shigar can an shi ne magana aure sai ka ɗauki ta a cikin ai gefe kaza ana tafiya da ranar aure da an tabbatar da maganar aure sai ka saka a cikin zuciyarka to shi da ta aure ta dama zuciyarka bata saba da yawan bege da yawan soyayya ba yanzu ne za ka fara soyayya saboda kai ka ta aure ma ta kace ku ce soyayya ta ba ba ku gaba zubar da soyayya ne gaba ɗayan ta a ba kun har da zukatan ku kun yi free call da dare kun yi tashin kun kwana kun duk abin da kuka yi kun yi kwada da ku lokaci to tun da yawan wannan gomula sai na gane haka ne kuma ta ce hanya kwaya ɗaya za ka iya more wace amma kana sa ta a cikin zuciyarka ko ɗan ya ta ɓata ma ta ma sun ce ba ta kan kaza da kaza saboda ka ta ɗan abin da ba ji daɗi ba sai ta kawo mana kai ko ba za ka iya juriya ba Allah ya kiyaye eh Allah ya samu dace kuma haka yi gaba su ga ɗaya mutum da ya mahaifinta shi ne ma'anin shari'a ya ce ya aiki a sabatun jana kuma a lokacin dare ne yanzu ya zai kaga bai jiyo da yana tambaya mun fahimta da ma bai jiyo da yana tambaya ya tambayi mahaifinta me ya faru sai yi ce da shi fa aka umar sai su kuma yake oh to haka ne ne to bari ne tambaye mu Qur'ani shi ko sai yi tambaye ba Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da ibn umar da shi bai shi ne da mu Allah ya tambaya ya tambaye ma ya tsaye ko da yana da wani ilimi gabanin haka to shi ma da ilimi sai yi tambaye mu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa da shi ya ambata wa manzon Allah haka sai manzon Allah ya ce da shi fatta mawa sai manzon Allah ya ba shi umarni ya ce da shi tawadda ko ya tawadda wa ya kudu ya yi alwala sannan sai kwanta ya bace a mishi idan ka ga da kan ga duka yi sai ka wata eh ba kullum ne ke kallafa wa mutum irin wannan kuma musamman a lokacin sanyi ba wanda ya ce maka dole dole sai ka yi wanka shi wallahi ana zuwa bari ba ka san yanzu ana san yin wanka na da wahala ba dan faɗa maka me ya faru je kuma ka kai da ne haka in ka tashi kawai ka shiga bayan ka je kai ƙarfi ka raba komai ka zo ka ma ka kai maka ka zo masallaci ka zo ka sannan ka ka koma da tunda wani babu gawayi ga mata da gawayi to ya raba shi ku sallah ya wuce muhimmancin lokacin kuma ya fi muhimmancin wannan wutar da za ta jama'a magana a yana ganin kammali zai wannan bayanin ko ko ya wannan bayanin a karatun da ake yi na cikin sunna yawwa daga cikin kimama ka zo ka yi ka zo ka yi wanka ina fata an gane ka zo ka yi sallah a duniya ka yi sallah ka da gaba da ka kuma ka je shi kuma abin da za ka yi Allah ya hana ya kwanye shi قال أخبرنا هلال بن علاء قال حدثنا معلى حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الحديث لقى أيوب لقى نافع لقى عبد الله بن عمر سيدنا عمر رضي الله عنه لا تدري من الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جن لا يدري من فشيء هذه الجنبة في حديث نافع قال أعيننا في شواري فليتوضأ ثم لينام ليعلو له تنمية الفرشي وفي حديث أبي قلابة أن يرى أبو قلابة فليتوضأ وضوءه للصلاة لأنه لا يجب أن يتسلى ثم ينام تنزيل عندنا نقول يوم حديث أبو قلاب عن عمر حديث ابن منقذ إمام عمر يرتدش هكذا دائما الطهارة في ملك الآثار والمعاني الآثار أما يرتد إلى الإنسان يعني من كل الأرض يشهد إلى يوم عن عبد الله بن عمر عن أبيه به ومن الرواية عن ذلك المهم أي أن أنه من الجميع إذا تسلى إذا كان الملكة شفتين ذاته بالذي ذاته حقوق ذاته هو لكي يهلك جماعة لا يملكه هو لكي يهلك باب الملائكة قال أخبرنا قال أخبرني عمران بن يزيد بن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن عمر سأل رسول الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام عبدنا وهو جنب فأمره أن يغسل فرجه ويتوضأ شنو المعيد مني مريد تمشي يا أمر تمشي أن يغسل فرجه يولي جبلها ويتوضأ تمرين يا الله من قال عنه قال أخبرني شعيب بن شعيب بن أبي بن الآخر الدمشقي قال أتينا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن عمدان قال حدثني عمرو بن سعد قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام عملنا وهو جند قال نعم ويتوضأ قال أخبرنا محمد بن مصطفى بن مردود الحمصي عن بقية عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حدثني نافع عن ابن عمر ان عمر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم يتوضا وينام قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابي المغيره قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر ان عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم وليتوضا قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عن عمر انه قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب قال نعم ويتوضا قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن ابي جعد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر انه كان اذا اراد ان ياكل او ينام او يشرب وهو جنب توضا وضوءه للصلاه shi wannan hadisi na Abdullahi da Umar da aka rawaito Isnadi zuwa ga Abdullahi da Umar Allah ya kara mishi yadda hadisi ya kai da saba'in da shida kenan yace ne da Umar da Khattab ya kasance idan arada an yi akula idan yana son ya ci abinci aw ya nama ko ya barci aw ya shiraba ko ya sha wani abin sha wa huwa junubun alhali yana dauke da janaba tawadda wudu'ahu lis-salat yakan yi alula irin alular shi ta yin sallah mun gane wannan dama abin da yake wanda shiga zai yi maka da barci kada ya shigar da hannayen da cikin ƙwaryar alula in yi ƙwaryar alula an hana ka to abin da za ka ci a bakin kama an yi ne an hana ka aula so da ni ka wanke hannayen ka ka tsarki hannayen ka kila ne ya taɓa wani abin da yake akwai ƙazanta a jikinsa jama'a mun gane wannan ko da haka sai a abin da ya yi alula kafin a ci abinci ko a ci abin sha an gane da ku an da ta'ala ya karɓa da shi قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن عبد الجعد عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب وهو جند توضأ وضوءه للصلاة قال وين وين حديث ما نعم لا عمر إن سوى دلعني إن سوى إذا كنت إلى من جنبه سيري بإذنه برشي هو يسأل بشي هو يسأل لا إرم على مدش تيسلنا إرم على مدش تيسلنا ما أنا حديث ضعيف لي سوى أقوى شروعي أكتنك ثاني بن أبي جعل بشهد يد علي بن ابي طالب تبع طريق طالب اسمه اثنان نبت ان الاثنان منه قاطع الاوصال يقول لك اثنان يا قطعي ولا اثنان تو karkarar da shi game da wannan matsala malamai sun tattauna da yawa wanda su malamai sun kuta kan cewa shin wannan alulan da aka ce a yi wajibi ne na Duba, abin wani biya? Na, wani nan kwala kwala kwala أخبرنا هلال بن سعيد عن أبي الأحوص عن منصور عن داري عن علي قال إذا بلغ الرجل فأراد أن ينام أو يطعم فليتوضا وضوءه للصلاه أجل الكلام ولا شيء قال يكفي هل قال يكفي ثم لم يكن هناك بدا wannan matsala shi cewa wani kalmar wajibi ne ko mustahabi ne ina ba ta gane wannan wasu da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan cewa wannan wankan wajibi ne wasu da cikin malamai an gane wani amma wasu da cikin malamai da yawa jumhur na malamai sun tafi a kan cewa wannan wanka ne ga habbaci na ba ta gane ma yawwa wannan shi ne abin da ya fi tabbata da kiyar akwai maganganu na malamai amma irin su jawon zuwari da sauran wasu malamai suna ganin cewa wannan wata wajibi mutum ne tunda umarni ne a cikin sallallahu alaihi wa sallam ne amma su malamai suke cewa to an cewa ne a wata riwaya ya tawabba ya tawabba in sha in ya zai yi ya yi addu'a حديث يحيى صحيح بن حبان حديث عمر بن الخطاب شواية النبي صلى الله عليه وسلم أينام عنا وهو جنوب سيدي فقال نعم ويتوضأ إن شاء إن يكن فيها فلأن الشرب واجب بين مستحبين في أمان الكلب نفس عن ذلك وإن الشعب بما لا يذكر منه وأنبته إليه da su wannan layi ne abu muhammad ibn qutayba yana cewa wa nahnu naqulu inna hadha kulluhu jahil mu cewa muke dukkan wannan abin ya halatta faman sha'a an yatawadda wudu'ahu lis-salat ba'da al-jima' thumma yanamu shikin wanda ya zo ya alwala albashi ta sallah bayan ya gama jima'i sannan ya yi ومن شاء غسل يده وذكره wanda ya kai wanke hannayensa ya wanke gabansa wannan ne baccinsa wa man sha'a نام إليه أن يمسنا wanda kuma ya so قبل أن يمسنا يمسنا وقد يشرب الله غير أن الوضوء أفضل duk da cewa yin abin ne ma'ana dai ba wajibi bane in kai ba ka ba Allah liman kuma cikin can shi ne kaɗai mutum da ake ma biya mana ne an gane wannan ko to shi ya sa wani lokaci a nan sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci sai ya wannan wani lokaci sai ya wannan saboda ne ya nuna maka wannan aikin da farala an gane wannan sannan abu da biyu don kuma ya ba ka rufa me rufa shi ne sauki a ba ka sauki shi ya sa sai mai ma'ana ya koyi da mutane wannan an gani wanda yake cin ya abin da ya falala yana da ƙarfin yin haka ya yi wanda kuma yake cin ya sauƙi ya yi ko kuwa shi yasa wanda ya fi jami'ai da ya tambaya da wanda wanda aka ce ɗan wani ma'ana ko wani kai tambaya na Aisha ya ce ya wani mana kin ji kin ji abin da aka faɗa تسير شيء من الله صلى الله عليه وسلم هنا ينبتع نفت عن ذلك إيه سو ذاك ما لم يكن wannan yin da gaba ɗaya an fi da su a cikin kusurtarai na suna da rangani da sunan na fata an gane wannan kuma dukkan su hadisai da rabashi na fata an gane wannan saboda haka akwai wannan baiwa wannan da ta yi rubin bini ta kuma da ta ko doktora aisha isamuddin abdullahi a jami'ar mulkura da ke garin makka ta yi sharhi wanda da ta da ita da wani sharhin nisa ga abin masu da kamar da suke gani daga tun bayanin da suke yake cewa wa hafi kawai fi jidayat hadhihi al-hadith abinda zamu fitar da shi na bayanai a ƙarshen waɗannan hadisai da bayanai annal mawdu'a yustahabbu lil-junub shi alwala an so shi da mai janaba idan lam yartafi idan bai yi ba idan bai wanka ba wa arada an yanama sai ya kuma yin barci wannan kalma to duk da haka dai fa innahu yajuzu lahu an yanama bi ghayri ghusl wala wajh ya halatta gare shi ibadunsa ba tare da ya yi amina ba ba tare da ya wanka ba ya halatta sun ce wa fi da yin jini da kwanan gurgurki a cikin wannan akwai jin kai da sauƙaƙawa ma huwa bayyana qawli abin da yake a bayyane qarara وفي هذه الرحمة والتيقين من الترغيب في زيادة الرجل أهله ما هو بين الظاهر أيضا a cikin wannan tausayi da jin kai da sauki akwai kwaɗaitarwa cewa mutum zai iya tarawa da iyalinsa a wannan yanayi abu ne a bayyane karara ina da an gani sai ce wa duk da zalika kananan jawabin jawabin haka daga cikin wannan addu'a wajen bayani shi ne halaccin mutum ne shi abinci bayan ya gama saduwa da iyali an gani wala aure ne jima an ba shi dama ma ya ƙara komawa ya ƙara yin kiwon iyalinsa an gani ya kuma ƙara komawa ma ya zaɓi da sauran matan ba tare da ya yi wanka ba ba tare da ya yi abin ba ina da an gani wannan ta ce fa inna wujuba da mutu qabla an-nawm أو النفي أو العون للجماع أو الإطار على إنسانه قد يفضي إلى نوع من الحرج أو المشقة دون wata fitawa ba zai cewa sai ya yi wanka ko sai ya yi alula kafin ya ƙara fitar da iyalinsa akwai wani abu na takurawa da wahalarwa da shi ainihin wato mutum kafin ya yi iyalinsa kan ya fi ko an yi iyalin hali wanda wannan zai ke takura mutum wani saboda tunanin wankan da zai ke kallon iyalin kuma su suna bukata haka ne wani kuma saboda wahalar alula shi ma haka sai ji gaskiya shi saboda baya yin wankan da kuma yana faruwa bai faruwa musamman yau su tayi ina fata mun gane da jama'a yau ba don haka karuwar nan da ke saboda haka aka kawo sauƙi da wannan saboda nisan kawo mutane wahala da kuma faɗin da su dangane ga ainihin wato samun dama na yake iyalin su su nishaɗin su ba tare da wata wahala ba gwara mutum a ce ya wadatu da halal ya yi auka wasu haram ina fata an gane wannan yawwa kuma saboda a ƙarfafa ainihin wato igiyar alaƙa ta auratayya ta ce wannan abu ne wanda yake mai kyau sai ta ce wannan hadisin wani idan ya nuna mana irin rikar da mutane zuwa da sauki da kuma faɗintarwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kishi da haka ya kamata a yi farin ciki da godiya ga Allah akan wannan al'amari da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama da shi na aure shi wata Abu Ali at-Tabi'i Abu Ali tabi'i ne cikin tabi'ai Allah ya rubuta shi ya masa rahama mutum ne kin za ka nemi manzo Allah ta haife shi amma ne taɓa ganin manzo Allah ina ba ta gani tabi'in ya kace su mukhabbara wanda ya yi alamar manzo Allah amma ba ta haɗa da manzo Allah sai ce shi mukhabbara ba shi ne sahaya amma in ya ta haɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da gani ne yayi ko da gani ne yayi zancen manzo Allah shi ke da ran sahaya yana yaro ko kuma kila garin yana da nisa daga nan tunda musulunci a lokacin ya yi nisa ya zama wuraren da yawa to amma ko mutane da yake saboda yanayin rayuwa wani ya samu dama ya zo garin da gini haka da Allah amma kuma ya yi imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne ta zama na abu ne akwai akwai tabi'i da ya rubuta da sahabi yi wa duniya ka gani kuwa wanda bai ga manzon Allah da ya yi jini da kuma wani bai zai ga manzon Allah wani ne a shi ne shi ne amuru bil as amuru bil as lokacin da aka hijira zuwa habasha an gani shi ya bi sahabban mulman da ya kan ya bi ja'far da su ummu salama da sauran mata da kai hijira ya yi su can habasha yake a bashi ce ya dawo da su garin maka ta gaba da habasha da su da rijali ya yi yake zauna a garin ta fanta ma wasu bayan an zo an musu ruwan maka kake musu ai komai ya koma noma da matsala kaza da kaza da kaza suka koma garin maka aka ci gaba aka ci gaba da azabtar da su su da tsara komawa kuma hijira karo da ni ina ba ta hanga da wannan to bayan mun zo Allah ya hijira koma garin Madina an yi yakin bada an gama al'ummar an gama da yawa daga cikin mutanen garin maka duk garin ya rairaye da shi Bukhari duk suna garin wata kafin musulunta duk alamun suna rana sun ƙi musulunta sun ƙi musulunci da zuwa da suka yaran annabi sallallahu alaihi wasallam garin maka ba da yi zamanin masu shi kyau tun da gari ya yi zafi ba su wani ne ba su wani in kawai da wani samun hanyar da wajen abinci da kuma ya ce abinci kai a wajen amurka ne a ƙasashe ya wajen jirgin kawai sai ya baro ita wani da ya a afirka ko inda fada da da jaki ya dole shi abu da ya dama sau za ka zauna ana cin daɗi ana kaitawa shi da gajiya ba ya ga yaro binta amma a lokacin bai sallah me yasa saboda yana tsoron mutane kada ka mai gobe abinci da kabu ya rabu saboda ka bai kabu da ran kari na ya da maka da sallallahu alaihi wasallam amma ya yi imani don haka suna da wani hawan abin haba abu haba abu duk irin to mutum ne mai bala'i da sha mutuwa in je wajen fasara ne da ce ne mutum ne kwararre shi ta wani da kabu irin da ake tura su yi magana haba abu da hankalinka da komai kai ba ka ya kamata ba a ce bibi tare da magana ta mutum da manzon Allah bai kai hakuri ka ji ka samu kira a gaban Allah ba bai na yi imani da shi sauran ku sai an tsare shi kake tun da kamar na ba da kuma ni ma na yadda na musulunta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah shike da musulunta a wurin wannan najashi daga kan ya bace bai koma makka ba sai ya kama hanyar da bai da kawai da shi akan nan ne su shiga garin Madina sai su tafi da Khalid ibn Walid shi ma gari ya zai a garin Makka ko ina amfani wannan adawa da yake mutumin nan ba ya tabbata annabi ne ne ne za a jira kuma sai Allah mu je mu ta kawai sun kama ne kawai suka ci kace a hanya shi wannan ya tafi daga Makka za su Madina shi wannan ya tafi daga Habasha za su Madina za ka haɗa hanya a'a kai wani ya kai ya sai aka kai sai ne kawo da jama'a mai shi ya kai ina za ka gaba ina za ka sai ce kai ni na wannan wannan ta fi ya ce sai ne mutum da kawai da Qur'an amma ko shi kwarai ni ma nan na ta shi ne cikin auren da jari saboda ka nuna da jari saboda ka tare da gobarin Madina suka rubuta ta auren da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kai ne jari ba dai kai kabiya ne ce gane da zuwa an gane wannan ko saboda haka sai ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai suka so su dukan su biyu kamar da wani abin ya dace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manyan mutane in sun mutu ne da yawa daga cikin mabiyansu da masu jin tsoron su za su yi za su musulunta amma ba za su ko tun da yi musulunta ita ji kunye manzo Allah bai taɓa yarda ya haɗi da manzo Allah ba mai Allah ba duniya sau da yin iya da yin da duniya ne kawai da an zo zai kace shi daga nisa duk abin da zai amma wani zai haɗa ido da ido sai dai ya kawai da kai haka saboda tsarin girmamawa da manzo Allah da kuma jin kunye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gani da ya kudin da kuma ma Allah shi ya samu ɗaya kwamanda wani yi da wani zuriya ne wanda ya za ta talafi ki ce kai ne kwamanda daga kudin da ki kai ne kwamanda kai za ka samu wani zuriya ya ce saboda ya fi mutum ne tsayi kafafe kuma ya san tsarin yadda ake yin yaki sosai to lokacin da ya gama fata ya ce wanda kuma sai sai ya ɗauki ya ce ya rasu da ruwa to ya wa farko ne a cikin mutane da waya sai ce Aisha Aisha a cikin maza fara ce Abubakar ki baya da ke sai Umar bayan suka ce ki sai wani bayan suka ce wani ki ce sai ne shi fa hadda rijalan shawara da yake cikin kamar da daga wani sai wani daga wani sai wani daga wani ba sai wani yanzu ba an bace shi ba ki ce sai ne shi sina dauka da asalin wannan gatan na ɗauka cewa za a je ainihin malin ina kan layi ina ba ta gani lalata ta kan layi kuma da karatu akwai layi da yi karatu akwai layi in dai mutum ya dole a dinga da shi ba ana kan yi za a dinga samun fahimtar addini ana kuma samun kayan yau da yawa duk wata kisa da aka ba su kika ga akwai wani abu da ya kai da shi akai a rayuwa ko Allah ta ala ya kare shi kuma duk da ne da ya tambaye na Aisha radiyallahu anha terus lain lagi ini Abdullah bin Abi Qayyim Abdullah ibn Abi Qayyim kita bin Aisyah sisi كان ذلك قد يفعل كان كل ذلك قد كان يفعله الدمع غسل فنام وربما توضأ فنام شعور بشي مجاهدين يوم النصر in ya ga dama ya yi bacci sannan ya yi wanka sannan ya yi bacci in ya ga dama ya ɗauka sannan ya yi bacci sai ya ce sai na ce alhamdulillah lillahi ja'ala fil amri sa'a shi na gode da Allah ya yi ma al'amarin yana da yawa mun fahimta Allah ya ya mu dace kuma duk wanda yana da kyau mun yi musu kwarai da gaske mu sai na san wannan shine takaitaccen bayani da wata wani bayani insha Allah ta'ala babu da zai zuwa gare da muhimmanci kwarai za ka rubuta yaya ake samun ɗanin a wajen zakiyar iyali me ke faruwa a haifi ɗanin me ke faruwa a haifi yamashi me ke sa ɗa ya fi kama da uba me ke sa ɗa ya fi kama da uwa in kana da ƴaƴanka su dinga kun kama da kai ya zaka yi in kana son ka dinga samun ƴaƴa maza bisa kaddarawa Allah ya zaka yi wani zai yi iyali na to ya kamata a yi karatu ne na musamman muka fara tsohon karatu da zai kai inda nake so kai ba lokacin kulle kulle to zai tsaya a insha Allah ta'ala in Allah ya kai darasi na gaba zai zo mu mu yi wannan karatu insha Allah kowa zai zai yi da wuri eh eh ya koyi kan alaka wani ne Allah ya rabu da shi nan wani ne gaske to kai kaji kaji wani kaji wani ba wani yau ko ya ka ka je ka nemo kuɗaɗe masu tsanani in kana son baba ya karbe ka nan za mu daga abin da muka faɗa ya rage Allah ya rage da ya fi lada wanda ya rubu ya Allah ta ya ba da mana bukatun na kai Allah ta ya biya mana Allah ta kuma da su mai alwali اللهم اجعلنا على الايمان وعلى سنه نبينا والمرسلين اللهم كن قائما بتقوانا عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت